الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم السادوة وانا يمتشي na juma'a ɗaya daidai ga watan safar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya dace da 18 ga watan tara shekara ta 2020 miladiya dan ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka na imamu sana'ani rahimahullahu ta'ala shine tatahirul i'tiqad عن أدران الإلحاد a wancan mako da ya gabata mala ya mana bayani takaitacce dangane da mutanen da sukan yi amfani da kyakkyawan suna ga abin da yake yana jawo fushin Allah da azabar Allah wanda mala ya nuna hakan bai halatta ba a cikin hakan akwai garrara mutane da jan hankalinsu zuwa ga saba ma ubangiji shine sake ma ababen da Allah ya haramta sunaye kyawawa don ruɗa ne muka ba da misalin irin wanda suka canza mai giya suna wanda canza mata sunanta bai sa ta canza ga hakikaninta na kasancewa ta giya ba kuma hukuncin tana nan bisa ga cewa hukuncin giya ne haka masu canza ma riba da abin da ke kama da haka na cin hanci da rashawa su canza musu suna su ba su sunaye kyawawa to wannan ma duk bai dace ba ma da ya nuna wannan ɗariƙa ce ta iblis shedan shi ne fara yin haka duk wanda kaga suna yin haka to shehunsu da malaminsu wanda ya rene su ya koya musu wannan shine shedan iblis kenan la'anahullah sau da shi ya fara ce ma annabi adam salam dangane da wannan bishiyar da Allah ya hane shi ya ci ta a gidan aljanna sai ce mata shajaratul khult wa mulkin la yabla ya fure shi da ci wannan bishiyar kaga sai ya daɗaɗa mata suna sai ce mata shajaratul khult bishiya ta dawwama tare da cewa Allah ya hana annabi adam cewa kar ya kusanci wannan bishiya sai zo ya garrare shi ya sa har ya kusanci wannan bishiya ya ci ta wannan aiki mala ya nuna cewa bai dace ba masu yin shi suna koyi ne da iblis kuma canza ma haramun suna ta hanyar mashi kyawawan suna baya canza hakikanin shi yana nan akan haramun kishi duk irin yadda aka canza masa suna sai mala ya ci gaba da cewa wa kadhalika tasmiyatul qabri mashhadan na daga cikin irin ababen da ake yi dan a garrari jahilai a ruɗe su canza makabari suna da ce mishi mashhad kabari sai a ce mishi mashhad mashhad shine matattarar jama'a idan muka san dai masu bauta kabarai suna yi za su taru su yi cincirundu a gaban kabari ko suna neman tabarruki da shi ko suna yin tawassuli da shi ko kuma suna roƙon shi koma bayan Allah malai ce wa man ya'taqiduna fihi waliyan da kuma duk wanda suke kudurta cewa wannan mutumin waliyi ne sai kaje suna ce mu wannan wuri mashhad malai ce la yukhrijuhu an ismi sanami wal wathan wannan sunan da suka canza makabarin cewa shine almashhad baya fitar da shi daga sunan gumki da abin bauta kuma bayan Allah ina fata mun gani kabarin da aka ce ma mashhad ko wani wuri na waliyi ababen da suke aikatawa da shi kuma bayan Allah to ba shi da bambanci da gunki an gane ko kawai gunki ne suke bauta ma kuma bayan Allah إذ هم يعاملونه يعاملون لها معاملة المشركين للأصنام saboda su ɗin masu ƙudurin cewa wannan mashhadi ne na wali suna mu'amalanta wannan ƙabarin ko wannan mashhadi irin mu'amalan mushrikai da suke yi ga gumaka kenan kusan mu'amalar su duka guda ce tsakankaninsu da mushrikai yadda mushrikai ke mu'amalanta gumakansu da sunan cewa tawassuli suke yi da su haka mutanen mu ma suna mu'amalanta kabarbarkan waliyai da wasu wurare da sunan tawassuli kaga ba bambanci tsakankanin aikin su da aikin mushrikai ce ma wurin mashhadi bai cire shi daga cewa gotar gunki ne tunda yadda mushrikan farko suke mu'amalanta gunki haka su ma suke mu'amalanta wannan kabarin malai ce wa yatufuna bihim suna yin dawafi da wannan kabarran ko wannan mashhad طواف الحجاج ببيت الله الحرام إرن طواف ما سأيكن حجر لكن الله مئة الفرما ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت ذاك قصنا شافا ونن كبربرا ko wannan abin da suke kudurta cewa akwai albarka ciki irin yadda ake shafar rukunan ɗakin Allah wa yukhatibuna al-mayyita bil kalimati al-kufriyya kuma suna magana da matacce suna amfani da kalmomi na kafirci ta ɓangaren wannan mataccen min kaulihim na daga cikin magana su ta shirka da kafirci faɗastu da suke alallahi wa alaika na dogara da Allah sannan kai wannan waliyu ko kuma wannan shehu kaga wannan magana kafirci ba a dogara ga kowa sai gawa sai Allah sai su ce na dogara da kai da Allah kaga sun kamanta abinda suka dogara da shi da Allah wanda hakan bai dace ba kafirci ne wa yahtifuna bi asma'ihim inda shada'idi wa nahwiha kuma haka zaka same su suna kiran waɗannan ababen bauta ko wannan waliyan ko wannan kabarran suna kiran su da sunayen su yayin da suka samu kansu cikin tsanani da tashin hankali da abin da ke kama da haka kaga mutum ya zo gaban kabarin shehu ko wani wali da yake kudurta cewa mutumin kirki ne kashi yana kiran sunan shi ya shehu wani ya min kasa ya shehu wani kasuwanci na yi baya shehu wani ina bukata ɗako ɗiya ko abin da ke kama da haka kaga wannan duk bai dace ba ko ko ya shehu wani lafiya nake bukata ina fama da rashin lafiya ko ɗana ba shi lafiya ko iyalina ko abin da ke kama da haka kaga wannan abubuwan duka menene kafirci ne karkatar da wani abu ne wanda ake yi ma Allah zuwa ga wani wanda ba Allah ba duk abin da yake haƙƙin Allah ne to shi kadai ake yi ma yi ma wani shi cikin irin ababen da yake haƙƙin sa ne to tara shi da ne da wani ne cikin irin abin da yake haƙƙin sa ne ina fata kun gane haƙƙin Allah haƙƙin sa ne ba a hada Allah da wani a cikin haƙƙin Allah ina fata kuma kun wannan magana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yamma mu'az wasiya watar manzala sallallahu yana tahi tare da mu'az akan jaki ya goyo mu'az manzala sallallahu sai ce da shi ya mu'az atadri ma haqqullahi ala al-ibad ya kai mu'az shin ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayu me wajibin bayu akan Allah su wa ma haqqul ibadi ala Allah kuma ka san menene haƙƙin bayu akan Allah wanda Allah zai musu mu'adh ya ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi su ne mafiya sanin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da shi haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayansa shine su bauta mishi kada su yi shirka da shi da komai kaga ashe haƙƙin Allah ne mi ba namsa bauta ba a bauta ma kowa siwa sai Allah kuma ibadan nan wata wawaki ke tasha ce wadda ke kumshe da ababe da dama wanda babu wanda san iyakar bauta da kalolin bauta sai Allah ina fata mun gane duk abin da ke karɓar sunan bauta duk abin da ke karɓar sunan ibada ƙarami ne ko babba ne ba a yi makowa shi tsewa saboda haƙƙinsa ne kaga annabi sai ce ma mu'az an ya abuduhu wala yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayu su bauta mishi kada su haɗa bautar shi da kowa da aka ce kowannan komai ya shiga duk girman wani wanda ba Allah ba da irin matsayin shi a wurin Allah da wurin mutane bai cancanci bauta ba sawa'un wannan manzo ne daga cikin manzanni ko mala'ika ne daga cikin mala'iku ko shehi ne daga cikin shehunnai ko waliyi ne daga cikin waliyai ko wani salihi daga cikin salihan bayu ba su cancanci bauta ba Allah ne kaɗai za a yi ma bauta ina fata kun gane shi yasa kaga addu'a bauta ce me yasa Allah ya ce ud'uni astajib lakum dan haka ba a roƙon kowa sai wa sai Allah sallah bauta ce ba a tankwara kawahuwa a yi ruku'i ga wani sai gawa sai ga Allah ba a sujudi ga kowa sai gawa sai ga Allah azumi bauta ce ba a yi ma kowa azumi sewa ana yin azumi ne don abu umarnin Allah don a girmama Allah da yin da'a game da abin da ya ce ai don haka azumi ibada ne aikin haji ibada ne da ababen da ke kama da haka duk wanda su karɓi sunan ibada kai duk abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi sawa'un abin gabai ne zan sa amfani wurin aikata shi ko halshe ne ko kudirin zuci wannan abu ibada ne kuma wannan abu haƙƙi ne na Allah shi kadai baya tarayya da kowace wannan abu ina fata mun gani shi yasa nan malam Allah ji kanshi da rahama yake bayyana mana abubuwan da haƙi ne ga Allah shi kadai ba a hada shi da wani shi a cikin wannan abubuwa malaci wa kullu qaumin lahum rajulun yunadunahu kuma za ka samun kowane mutane suna da wani mutum da suke kiran shi kuma bayan Allah a iya abin da malam ya gani ya shaida a zamanin shi za ka ga kowane mutane suna da wani mutum da suka ƙudiri game da wannan mutum kuma za ka ga suna kiran shi suna ambatan sunan shi yayin da suka samu kansu cikin tsanani ko kuma suka samu kansu cikin wata bukata malam ce fa ahlul iraq wal hind yada'una abdul qadir al-jailani zaka ga mutanen iraki iraq da kuma mutanen ƙasar india suna roƙon abdul qadir al-jailani ganin cewa waliyi ne mutumin kirki ne an mushi shaida cewa mutumin shahararre wanda ya shahara da zuhud da takawa da tsoron Allah ina fatan mun gane shi yasa waɗannan mutane suka keɓantu da kiran shi kuma bayan Allah wa ahlu tihama tahaim lahum fi kulli baladin mayyitin yahtifuna bismihi haka mutanen at-tahaim wanda jami'i ne na at-tihama mutanen da suke a cikin me yake cewa yanayi wanda yake na gangare a inda yake kenan malam malai na bada labarin yanayin da ya samu mutane a kai mutanen da suke ɓangaren gangaransu za ka ga a kowace alƙarya suna da wani matacce da suke kira koma bayan Allah yadda suka samu kansu cikin wata bukata ya kulu na zaka ji suna faɗa ya zaila'i yabn al-ujayl zaila'in nan da ibn al-ujayl wasu mutane da suke kudara cewa waliyai ne shi yasa zaka suna kiransu koma bayan Allah ire da zaka ga munan bangaren mu ana kiran wasu da sunan waliye kaga nan mu ma galibin masu bin dariƙar qadiriyya sukan nemi isti'ana da istighatha da Abdul Qadir al-Jilani dagan sun samu kansu cikin damuwa in tuntube mutun yayi sai ce ya sidi Abdul Qadir al-Jilani kenan taimakanni tunda duk wanda ya nemi faduwa me yake nema taimako da agashi to faɗakka ya abdulkadir jelani kenan taimakan ne ko kuma su biye ɗariƙar tijjaniya za ga su ma ya shehu inyas ya shehu ahmad tijjani taimakan ne tallafa mini agaza mini wanda yin haka mine ne shirka idan haka na neman taimako ka nemi taimako ruwa mai taimako shine Allah yana jinka yana ganin ka a duk inda kake kuma ya iya karba maka matsalar sabanin wanda kake kira kuma bayan Allah na farko baya nan baya jinka baya ganin ka da a ce ma ya ji ka a wannan lokacin ba zai iya karba maka ba mutunan nan fa mutum ne irin ka kaddara ma waliyin ne da gaske ba mayaudari ba ne mutum ne irin ka ba ka da bambanci da shi yadda aka aihe ka haka aka aihe shi balma in garin ka ya mutu akwai wanda suka mushi sitira suka mushi tsarara suka mar wanka karshe aka je aka binne shi kuma shi zaka je wurin shi ka ce biya mabukata kaga cikin haka akwai mi nau'i na rashin hankali da jahilci ina fatan mun gani mala ce wa ahlu makka wa ahlu ta'if yabna al-abbas bangaren makka da bangaren wurin ta'if zaka ga idan za su neman agaji da roƙo suna kiran ibnul abbas wa ahlu misr mutanen masar ya rifa'i zaka ga su kuma abin roƙonsu shine rifa'i ya badawi da albadawi wasadatul bakariya wa ahlul jibal su kuma asadatul bakariya da kuma mutanen da suke zamna cikin yankukan da ke da kwai duwatsu za ka ga ya aba tayir suna duni waliyarsu da ake ce mishi abu tayir shi suke kira kenan kaga kowane al'umma kowane gungu da wani waliyi da suka sa gaba suna kiran shi kuma bayan Allah wanda hakan shirka ne hakan fita musulunci mala ce wa ahlul yaman mutanen garin yaman kuma yabna yabna ulwan su kuma ibnu ulwan shine waliyinsu shine gwanin su shi suke kira kuma bayan Allah inda suka samu kansu cikin bukata ko damuwa ko abin da ke kama da haka malai ce wa fi kulli qaryatin amwatun yahtifuna bihim wa yunaduna dan haka a cikin kowace alƙarya zaka samu akwai wasu matattu da ake kiran su ake kuwa game da su koma bayan Allah idan mutum samu kanci cikin cikin wata bukata ko damuwa zaka ga ya sa su gaba yana kiran su koma bayan Allah wanda hakan kaga kafirci ne wa yarjunahum li jalbil khair kuma suna tsammanin a wurin waɗannan mataccan ta hanyar jawo musu alkhairi wa dafi'i dur da kuma ije musu cuta wa hadha huwa bi ainihi fi'lul mushrikin fil asnam wannan abu shine da kanshi aikin mushrikan farko da suka yi game da gumakansu me bambanci kaga mini me bambanci wanga sai ya gumke shi na laka ko na karhe ko na dutse ko na icce sai sa shi gaba yana cewa taimakan mini yi mini kaza ba ni lafiya ba ni da ba ni kaza ai shi gumke yi ko ni da kai da kowa da jahili ma ba ma sabani game da cewa abin da yake menene shirka ne ko sai wanga ya sa waliyi gaba wurin shi ya zo kabarin waliyi ba ni da ba ni kaza ba ni kaza yi mini kaza yi mini kaza irin addu'ar da wance yake ga gumkin shi wanga ita ce yake ga waliyin shi da aikin wannan da aikin wannan me bambancin su akwai babu bambanci shi yasa wanga gumkin da nashi na icce da dutse ko abin da yake kama da ka dai sakaka wanga ma gumki ne nashi amma da sifar waliyi da kabasi amma duka sunan su me gumaka wanga an yi shi ne da fotan gumki wanga da sunan mi waliyi amma dukansu gumaka ne kuma bayan Allah dan kabarin da ka sami ne dutse ne na cikin ya riddige ya zan kasa ya zan kashi kashi shi ma ya riddige ya zan kasa kake roƙon shi kuma bayan Allah kenan ka ga wanga gumki ne da aka yi mutum mutumin shi wanga kuma duwatsun da aka kewaye aka binne wani watakila ma babu shi a cikin gura dukansu gumaka ne aikin da aka yi duk guda ne kasancewa wanga sunan shi wali bai hana a ce mai bautar shi yana bautar gumki ne kuma bayan Allah saboda ibada wanda ya bauta ma gumki da ibada wanda ya bauta ma wali duk guda ne ba su da bambanci ina fata an gani malace kama kunna fil abiyat najdiya kama yadda muka faɗa a cikin wasu takaitaccen waƙoƙi game da annajdiya mutanen da suke zaman a garin najd yana nihin muhammad ibn abdul wahab da imam sana'ani sun yi zamani guda da shi da ibn abdul wahab ya ji labarin da awashi da irin yadda yake kiran mutane zuwa ga tauhidi da sai nisan shirka kasancewa haka sai yi wasu takaitattun abiyat wasu waƙoƙi domin ya jinjina mu muhammad ibn abdul wahab daga cikin waƙar ga abin da yake cewa أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ود وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد وكم نحروا في نحوها من, نحا من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن باليد ونصني سكيتتم أبيات لإمام الصنعاني دنجي جناما ابن عبد الوهاب دكنس الله جكنس لغفر yake cewa mutane a adu biha ma'ana siwa'in wa mithlihi da irin aikin da suke sun maido irin ma'ana ta siwa da masu kama da shi mutane annabi nuh salam sun bauta ma kuma kuma bayan Allah da nufin girmama waliyai kamar yadda ibn abbas ya bayyana yace kaga wannan sunayen suwa da yahusa da nasra yace asma'u rijalin salihin sunayen salihan mutane ne nagartattun mutane waliyai a zamanin annabi no waɗannan mutane an san su da nagarta da kasancewa su mutane kirki waliyai ne ba abin da suka sa gaba sai bautan Allah da gudun duniya sai suka mutu da suka mutu sai mutanensu suka yi shawara suka ce ku zo mu yi hoton kowane ɗaya daga cikinsu a inda yake zama mu zai wurin yahof a inda yake zama yana bauta sai mu yi hoton shi gumke shi mu zo wurin ya'ok shi ma mina shi mu zo wurin nasra shi ma mina shi suka zo suka yi hotonninsu da gumaka da wani irin nufi suka ce don idan muka gansu sai su tana mana yadda suke bautar Allah yadda suke jajircewa wurin nisanta abin da Allah baya su yadda suke matsa mu kansu wurin da'a ga Allah sai mu ma mu zabar mu bauta ma Allah kaga hadafin da yasa suka yi wannan gumaka nasu yau da gobe ana tafiya ilimi na ja da baya jahilci na yawa har aka kai ana bauta musu da sunan waliyai da sunan ababen bauta kuma bayan Allah shine nan malaici mutanen yanzu na zamanin shi sun maido ma'ana ta suwa irin yadda aka masuwa haka suke mawaliyansu kuma bayan Allah da yahuth wa wud da wannan alwudkin nan ya mala ya ce bi isa zalika min wud cir game da wannan wud da suka rika bi ma'ana wud irin nasu kenan yadda wa'ancan mutanen suka rike gumaka da wannan nufin ƙarshe suka kai suna bauta musu haka mutanenmu na yanzu suka riƙe waliyai suna bautan su kuma bayan Allah tunda annabi Nuh da yazo yace musu ce musu sai ku bar bautar wannan gumaka ku nisance su ku bauta ma Allah shi kadai me suka ce ma junan su suka mawsiya la tadharunna alihatakum kar ku yarda ku bar allolin ku dan magana annabi Nuh wala tadharunna waddan kar ku sake ku bar wadda ku bauta mishi wala ya gusa wa yauka wa nasra ku bauta makayanku kar ku shorar annabi nan haka yau masu bautan kabarai idan ka ce musu ku bar bauta ma wannan waliya ku bar kiran su kuma bayan Allah ba su jin ku ba sa iya karba muku sai su ce kaga wanga makiyin waliye kenan ba su da aiki sai zagin waliye wannan shine zagin waliye gaskiya ka gaya maka ana neman a ceci rayuwarka daga wannan yanayin na shirka zuwa ga yanayi na tauhidi da kare ta Allah ba su jinka Allah da kanshi ya buga muku misali waɗannan da kuke kira kuma bayan Allah Allah ya ce la yasma'u du'a'akum ba sa jin kiran ku Allah ya ce walau sami'u da za su jima mastajabu lakum ba za su iya karba muku bukatun ku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma rattashi alqiyama za su yi baran-baran da ku game da shirkar da kuke yi da su sai Allah ya ambaci kiran da kuke musu koma bayan Allah da sunan mi shirka sai ma ce wa qad hatafu inda shada'id bismiha su da dama suna kiran waɗannan waliyan a yadda suka samu kansu cikin tsanani da sunayen wannan waliyai kama ya hatifin mutarro bi samadil fardi kamar yadda wanda ke cikin damuwa da takura zai kiran Allah a samadu alfard makarici haka zaka ga su ma suna kiran waliyansu kuma bayan wa kam naharu fi nahu fi fi fi, fi suhiha min nahairi so nawa ne suka zo suka yanka abin yanka a daidai wannan waliyan nasu a daidai kabarin shi ko a daidai wata bishiya ko a daidai wani abin da suke girmama suna ganin cewa za a samu albarka a ƙarƙashin shi uhillatil ghayrillahi jaharan ala amdi abubuwan da aka zo aka yanka su ga wani Allah a bayyane bisa ga dagangan malai ce wa kam ta'ifin حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن باليد nauni daga cikin masu yin dawafi wurin kabarrai suna sumbanta kabarran ma suna shafarsu da hannayensu nauni yau suna da yawa duk masu bota kabar na zaga haka ne sha'anarsu in sun je senegal kabarin shehu inyas in aka je can wurin Maroc in aka je wurin Inani in aka je Sokoto kabarin Shehu in ka je nan Yamai kabarin me yake ce mishi na cuta da irin kabarbaran kaga ana zo ana dawafin kabari irin yadda ake dawafin ɗakin Allah kaga ana shafa kabarin ana shafa a jiki da nufin neman albarka ko a sumbanci kabar haka idan suka je ziyarar kabarin manzon Allah kaga mutane ana taririyarsu amma duk da haka zazzalin suna shafa bangon suna shafa mashiginsu ko suna kiran manzan Allah wani bi mutum an hana shi ma ya kusanci kabarin amma daga nesa ka yana ya annabi gani na zo bukata ta kaza yi mana in kasa wani a takara zai zo jefa so da karamcin ilimi da jahilci da yawa tattara da su wannan ya sune takaitaccen abiyat da shi imam sana'ani yayi akan ibn abdul wahhab domin yaban irin da'awar da yake ta kiran mutane zuwa ga Allah madaukakin sarki malace fa in qala innama nahartu lillah wa dhakartu isma Allah alayhi idan mutumin da ya je wurin kabari ya yanka dambashi a wurin idan ya ce na yi wannan yankan ne don Allah kuma da zan yanka na ambaci sunan Allah kaga dama ai a cikin yanka abu biyu ake so ka yi na farko abinda za ka yanka ka yanka don wa don Allah na biyu ka yanka da sunan wa da sunan Allah kenan kaga ya kumshi ibada ta neman kusanci a wurin Allah saboda dan shi kai na biyu ya kumshi neman taimakon Allah faɗaka cewa bismillahi bismillahi ina neman taimakon Allah wurin yanka wannan dabba kaga ya kumshi ibada kala nawa kala biyu kusanci ga Allah da neman taimakon Allah ina fata mun gane to mutum ne sai zo gaban kabarin shehu ko wani waliyin da yake kudirin cewa waliyin Allah ne sai yanka dabba shi tattare da aka sai ce maka na farko dai na yanka ne dan Allah ba dan shehu ba na biyu kuma da zan yanka na ambaci sunan Allah kaga ya kawo wani abu wanda ake ce mishi shubha ya za a yi ka warware mai wannan matsala sai mala ya ce faqul ka ce mishi in kana naharu lillah fali ayyi shay'in taqarrabta ma tanharu ma tanharuhu min babil mashhad min babi mashhadi man tufaddiluhu wa ta'taqidu fihi mala yace idan dan Allah ka yanka ce masa idan dan Allah ka yi wannan yankar to me yasa baka yanka wannan dabbar da ka yanka ba sai da ka zo daidai kabarin shehu ka yanka wannan dabbar me yasa ka yi haka sai da ka zo daidai kabarin shehun da kana da kudiri game da wannan shehu ka yanka dabban nan me yasa baka yanka ta gida ba in ka yanka ta gida ba dan Allah bane ba in ka yanka ta bakin kasuwa ba dan Allah bane ba in ka yanka ta ko ina ba dan Allah bane me yasa sai da ka kebanci kabarin shehu sannan ka zo ka yanka wannan dabba wurin kabarin shehu hal aratta bidhalika ta'zima shin kai haka ne dan girmama shehu in qala na'am idan yace eh fa qul lahu hadha an-nahru li ghayri Allah sai ka ce mishi wannan yanka shine ainihin yanka zuwa ga wannan Allah in dan kai dan girmama shehu to wannan yankan ba dan Allah kai ba saboda ana yanka ne dan girmamawa Allah da godiya akan shi game da ni'imar da ya maka ta wannan dabba idan ku kai dan girmama shehu ko da kana kudirin dan Allah kai to ba gaskiya bane ba in dan Allah kai kowane wuri ana yanka me yasa ba je ka yanka ba sai dai dai ka bar shi mala ce bal ka ce da shi ma asharakta ma Allah ta'ala ghairahu bal kai shirka ma da Allah da wani shi a wannan yankan da kai wa in lam turid ta'zimahu idan ko baka yi dan girmama shehu ba fa hal aratta tawsikha babil mashhad wa tajni wa tanjisal wa tanjisal dakhilina ilai to kai ne kawai dan ka zo ka sanya datti a wurin kabarin wannan shehu da kuma ka najastar da wanda suke zuwa daidai wannan kabarin kaga dole ba da amsa cikin biyun nan in ka dan girmama shehu ne wannan shirka ne idan ka ce a'a ba dan girmama shehu ne to me ka ka zo ka watsa jini wurin kabarin shehu so kake ka najastar da wurin ai jini najasa ne ko me yasa zaka haka مالتي أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك إلا ما أردت ذلك أصلا ولا أردت إلا الأول مالتي سيكا شيء دشيتو كي كاسني بساقة تبت cewa baka nufaci ka bata kabarin shehu ba da jini ko wanda suka zo wurin wannan wurin amma ba abin da kake nufi sai wannan na farko kai ne kawai don girmama shehu wala kharajta min baitika illa qasdan lahu kuma baka fito daga gidanka ba sai kana nufatan wannan shehu thumma kadhalika du'a'uhum lahu haka ma roƙon da suke yi ka kiyasta shi da wannan aikin da suka yi ku fahimci magana irin masu wannan bautan ta shehu idan aka samu ne ya zo ya yanka dabba irin wannan ana yin shi so da dama a wurin ƙubbara na shehu wanda ake ƙudurin cewa waliyai ne wanda ya fi yawa wasu ƙasashen kusan nan ko muna da shi yana da karamci sai cikin dazuzzuka akwai amma nan cikin garin agaras yana da karamci yana da wahala ma ka gani an zo gaban kabari an yanka dabba don wannan kabar wai da an samu wani ko kaga wani cikin wanda suke da wannan kudirin game da wali ya zo gaban kabarin wani wani wali ya yanka dabba shi farkon abin da zaka ce mishi dan me kai haka ko zai ce maka shurara na farko dan Allah ne na biyu kuma na ambaci suna Allah to abinda zaka ce mishi shi to dan me baka yanka shi ko ina ba sai gaban kabarin shehu kai haka ne dan girmama shehu in yace eh sai ka ce to wannan shirka ne bai dace ba ba a yanka dabba dan girmamawa shehu saboda yanka dabba ibada ne idan ko yanka dabba ibada ne haƙƙi ne na Allah ba a yin shi ga kowa sai gawa sai Allah ba a yin shi don girmama kowa sai wa sai Allah shi yasa Allah ce fasalli li rabbika wanhar kai sallah dan ubangijinka dan neman kusanci shi da yarda shi da girmama shi wanhar yanka dabba ka dan Allah dan neman kusanci shi da girmama shi kenan in dan girmama shehu kai ka tara shehu da Allah kai shirka ina fata kun gani inda annabi ibrahim ya ce wal inna salati wa nusuki sallata da duka yanke yanken da nake yi lillah ga Allah ne subhanahu wataala nake yansu to in ka yanka dabban ne dan girmama shi wannan shirka ne in yace da ka a'a ba nayi haka bane fa dan girmama shi sai ce to me amfanin ka zo ka yanka dabba gaban kabarin shehu so kake kawai ka bata wurin da najasa jini ka bata mutanen da suke zuwa wurin da jini kaga nan dole kuma zuwa ga na farko ko ya ki ko ya so cewa ya yankan ne don girmamawa don girmama shehu don ba ya haka bane don ya bata wurin ne da najasa kawai don girmama shehu wanda yin haka menene shirka da Allah mu da kuke sarki shine maliki sai nuna mu haka roƙon wani a wurin kabari ko da ku Allah ka roƙa idan ka so gaban kabari ka roƙi Allah kana mai kama kafa da shehu nan ma ka yi abin da bai dace ba in bai zan shirka ba ya zan bid'a in shehun ka roƙa kai tsaye shirka ne amma in kamun kafa da shehu kai misali ka ce ya Allah kai nake nufata yi min kaza dan alfarmashi sai mu ce ka aikata bid'a kuma dan me ba za ka yi addu'a gida ba Allah baya jin ka gida dan me ba za ka yi ta duk inda kake ba Allah ya ce ku roke ni duk inda kake Allah na jin ka kuma ya san bukata kuma ya iya ma bukata dan me sai daidai kabarin shi ina fata mun gane in dan girmama wannan shehun ka zo kai wannan aiki sai mu ce da kai shirka Allah ya kiyaye mai kare shine ma da ce fa hadha alladhi alaihi haula'i shirkun bila rai lalle wanga abin da mutanen ga suke akai shirka ne ko shakka babu ko kunkwanto babu wa qad ya'taqiduna fi ba'd fasaqati al-ahya ma da ce kuma za ka samu suna da ƙudiri a cikin shashen wasu fasikai rayayyu a yayi batun matattu yanzu ko za ka samu wasu ƙudirinsu game da wasu mutane ne fasikai rayayyu wani wanda ke da awwali ko yana da sanin ilimin gaibi da abin da ke kama da ko da awar kashafi rayayye ne bai mutu ba amma za ka ga mutane suna da ƙudiri game da wannan mutane yunadunahu fi shiddati wal raha za ka suna kiran wannan waliyin a yayin da suke cikin tsanani da kuma yayin da suke cikin yalwa wa huwa akifun alal qaba'ihi wal fada'i wanda wannan shehun da suke kira ko wannan wanda suke da kudiri game da shi da suke kira za ka same shi mutum ne da ya kafe wurin aikata ababen da ke munana ne da ababe na kunya da rashin jin tsoron Allah la yahduru haythu amara Allahu ibadahu almu'minina bil hudur hunak zaka ga baya halarta a inda Allah madaukakin sarki ya foru bayin shi masu imani da cewa su halarci wannan wurin wala yahduru juma'atan wala jama'atan zaka ga wannan mai da'awar wali ko wanda ake ganin mutunan kirki ne ma baya halarta juma'a bali sallar jama'a wala ya'udu maridan baya ziyaran maras lafiya wala yushayyi'u janazatan haka baya rakiyar gawa wala yaksibu halalan haka baya neman dukiya ta halal wa yadhummu ila dhalika da'wa ilmi al-ghaib zaka ga dadi da haka ma yana da'awa cewa ya san abin da yake boye ya san gaibi kaga wannan magana da malam ke gai tana faruwa a cikin mu a yau zaka wasu mutanen da suka kafa kansu a matsayin su waliyai ne ko kuma su khalifofin waliye ne iyayensu da suka mutu ana girmama su ziyada akan girmamawa ana bautar su kuma bayan Allah ta hanyar kudurta cewa suna iya kawo amfani ko su cuta ga shehunai da dama abin buga misali ba da daɗewa ba akwai wanda ya fito nan cikin ƙauyukan yamai na tudun faila ina ji kusan shi ya shahara kwanakin baya na ji an ce an taka mishi birki saboda sharman da yake ya bayyana karara ga mai ilimi da jahili cewa mutanen banza ne wani wa ake ce mishi na manta sunan shi tudun faila da ya shahara a wurin nan Nijar yake wa ake ce mishi da ko wanda ya san sunan shi na san sunansa amma yawwa baba al-mustafa baba al-mustafa ya shahara da irin wannan ababen da malam ke gai na farko yayi da awa cewa shi menene mahadi ne mahadin nan da Allah ya bada labari cewa zai zo karshen zamani wanda wannan mahadin annabi ya bada labarin cewa da sunan shi da sunan ma'aifin annabi iri ɗaya ne yadda ake cewa Muhammad ibn Abdullah haka mahadin ne idan ya zo shi ma sunan shi Muhammad ibn Abdullah kaga wanga gausu al-mustafa na tudun faila shi ma ya da aucewa mahadi ne tare da cewa shi mai sunan shi al-mustafa amma kaga da yake gaban shi shahide ne ba su da karatu ba su san misa 'yan ƙauye ne iske sun yarda sun karɓe shi akan haka kuma annabi ya ba da labarin irin sufofi na mahadi idan ya zo mai zai wakana a doron ƙasa mahadi idan ya zo a doron ƙasa ƙasa za ta canza rayuwa za ta canza ƙasa za ta fitar da albarkatunta sama ta zubar da ruwa arziki yalwata yaɗu a doron ƙasa haka muke rawa yanzu a mahadin me yake cin gausar mustapha amin yayin ta tauri kuma na cikin shi ma wasu ne komi ya kulbe abubuwa sun yi tsaye kowa na kuka da mai kuɗi da maras kuɗi amma da yake jahili ne gaban shi sai suka gaskata shi karshe ya yi da awa annabauci cewa ya yi da awa annabauci ya ce shi ne annabi isa a wurin kiristoci ko? shi ne annabi isa a wurin kiristoci karshe kuma ya ce shi annabi ne amma annabi na ɓoye wani annabi ne na ɓoye amma abin mamaki akwai mutane da suka gaskata shi suka yi imani da shi suke girmama shi tare da cewa fasiki ne bal ma kafiri ne arne ne dan duk wanda ya da'awa annabauta arne ne babu shakka ko kwankwanto game da kafircin shi hanya ta annabauci ta rufe da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ba wani wanda zai zo ya da'awa cewa shi annabi ne amma kaga shi ya da'awa annabauci fasiki ne cikakken arne ne amma kaga yana da mabiya to irinsu akwai su da dama a doron ƙasa za ka cika kuma zinata ne kuma shi ma an mashi wannan shaida saboda matan aure suke guduwa daga gidajensa suna koma gidan shi da zama sai an zo an kwato su da ƙarfi ina ga matsa sababin yadda muka ji labarin a tsaida shi a taka mai birki matar wani babba ta gudu ta je gidan shi haka muka ji labarin in ya inganta to kaga mutumin banza ne ga shirka ga lalaci kuma ga fasikanci amma duk da haka girmama shi ake ana karrama shi ana ganin cewa wani waliyi ne da zai iya kawo amfani ya ije cuta Allah ya shi ya kare haka nan wajen ma muna da wani babban waliyi da yawa ta Madina shi ta musamman cikakken gawartaccen dan tsubu ne kowa ya san shi ba da wata sana'a sai tsubu masu shiga wurin shi manya ne sawon yan Niger da wasu ma wanda ba yan Niger ba baya da wata sana'a sai tsubu yana kwashe da ɗalibai da dama da yake ciyar da su abinci dare da rana safiya da barci shi ke aurar da su kowa ya sani kowa ya sani ana girmama shi ana ganin cewa wani shihi ne ko wani wali amma baya da aiki sai tsabbo sihiri ne kawai ke aikata wanda wasu ma suna cewa watakila ma wasani ma yana halarta juma ko ba halarta Allahu ala to kaji ma wani ya ce hamsa salawatu ma ba yi Allah ya shi mai kare to irin wanga abubuwan suna nan suna faruwa cikin al'umma da kayi magana a kansu sai ka ce sai a ce an raina waliyai da kayi magana a kansu sai ka ji an ce an zagi waliyai wane ne zagi wali waye shi zagi cikin bayanin ga duka to amma da an faɗi gaskiya shikenan ka zagi wali mutane ita ce ba su san a faɗa wanda da'awa ilimin gaibi ta bayyana ga mutane da dama cikin garin ga galibin malaman tsubbu suna da sanin gaibi dukan su ma inda malaman tsubbu ne mafi yawa wasu kan yaudara suke yi wasu kuma bisa ga tsarin mu'amala da aljanu ne suke dama gaibi shi gabar zancen shi sanin gaibi sai Allah ba wace ma ce sanin gaibi sai mi sai lillahi ina fata mun gane amma za ga malaman tsubbu da wanda ake kudirin cewa mutane kirki ne waliyai ne salihai ne ana tarra su gidansu idan aka sace wani abu kai shi za a sace abu wannan masallacin ko gidanku a yi tarkici a kan shi sai a je wurin wani shehu da ke koba tara ko wani shehu da yake wata unguwa ta daban wai a ga mai an sace salula ya yi me ya samu salulan nan ai kaga abin tambaya ne komi na da sababi ko ya aka zai iya gano wanda salular nan take kuma zai iya ganowa zai iya ga maka amma abun mamaki ko abun tambaya ya aka ya gano me ya bambancin ka da shi ya aka kai baka gano ba shi ya gano mu'amalan da shedanu da suke da aljannai sana da mutanen da suke mu'awa aljannai da suke mu'amala da su masu yawa a farid masu lalleka musu sana neman musu labarai cikin gari suna zuwa sana ka musu labari irin yadda ka san misali yanzu hukuma ko suna da masu nemo wasu labarai a cikin gari da baku san su ba suna yawo suna jin zantattuka suna bibiyan mutane suna ganin me suke suna kai labari shi yasa aka kire ka sai a baka labari kai ka ce sun san gaibi ko baka ba ka je kaza jiya fa kai kaza an ganka ka ji kuma ka ce mu wani kaza kuma ka faɗa daga gidan shi ya gano masu ba su binciki yan yan leken asiri suka kai mai labari haka bokaye da malaman tsubbu suke da waɗannan daga cikin aljanu da suke zuwa suna binciko musu wannan labarin suna kai musu wani labarin su kai gaskiya wani labarin su ma ya gagare su dan aljani shi ma bai san gaibi ba da lokacin da annabi suleiman alaihi salatu wasalam ya rasu aljannan da suke Allah ya hore mushi aljanu yana sa su su mushi abin da yake so suna mai bauta karkashin shi ta gine-gine da duk abin da ya sa sai sun yi saboda Allah ya hore mushi su amma lokacin da ya mutu yana kan mulkin shi da sandar shi tsaye ya mutu amma ba su da labari suna ta hidima suna ta aiki suna ta hidima suna ta aiki ba su gano ya mutu ba sai da gara ta cinye wannan sandar shi ya faɗi falamma harra ta bayyana tiljinnu allau kanu ya alamun alghai ma labithu fil azabi azabil muhin ne in ba manta lokacin da ya faɗi ne aljanai sai ya bayyana gare su da a ce sun san gaibi da ba su dawo ba cikin wannan azaba mawalakanciya kenan annabi aljanai ba su mi ba ba su san gaibi wanda kuma aljani ya fi mutum ta faska wasu abubuwan da Allah ya kore mishi bai kore mutum ba aljani zai iya cin masafa mai yawa cikin yan mutuntaka ta da mutum ba zai iya yin haka aljani zai iya wasu abubuwa da ban mamaki wanda Allah bai fure ma mutum yin haka ko ba haka ba tare da haka bai san gaibe ba to mutum ma bai san gaibe ba ina fata an gani to haka tura aljanu suna ba su labari don haka duk wanda ka ya ba da labarin inda aka sace salula ya gai karkai kwankwanto karkai shakka boka ne ko da yana koyi karatu ko makaranta gari shi na da tsanga yana koyi karatu karkai kwankwanto boka ne sahiri ne kawai ina fatan mun gane duk wanda ya raba mace da aurenta ko ya hada wasu wanda ba sa son juna karkai shakka boka ne ko da limamin juma'a ne ina fatan mun gane boka ne sahiri ne karka bi shi sallah baya da sallah wanda bi shi ma baya da sallah Allah ke shi mai kare mala ce wa yajlibu ilaihi iblis jama'atan qad ashasha fi qulubihim zaka ga irin waɗannan mutanen da fasikai ne yan tsubbu ne bokaye ne shedan yana jawo mushi mutane suna zuwa wurin shi irin mutanen da shedan yayi gidaje a cikin zukatansu wa baba fiha kuma ya yi kwaye-kwaye a cikin zukatansu wa farraka ya kyankyafe ya'ya duk wanda kaga suna bin irin wannan shehunan da boka da malaman tsubu zaka ga shedan yayi samurin zama a cikin zukatansu yayi gida yayi kwai ya kyankyafe mabiyan shedan ne kenan yusaddiqunahu yusaddiquna buhtanahu wannan mutanen zaka ga suna mushi kore suna gaskata karerayen da yake yu'azzimuna sha'nahu suna girmama sha'anin shi wa yaj'aluna hadha ويجعلون هذا ندا لرب العالمين zaka ga sana sanya wannan shehun nasu ya kasance abokin tarayya ga Allah madaukakin sarki wa mithlan ko su maksa kamanta shi da Allah ɗaya da ɗaya babu bambanci malaci fayalal uquli aina zahabat yi mamakin hankulan mutane ina suka tafi taya aka yaudare su taya aka yi amfani da jahilcin suka tafi da hankalinsu wa ya lashara'i kaifa juhila yi mamakin shari'ar musulunci ya aka yi aka jahilce ta har ake fadawa cikin wannan sha'ani innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum lalle waɗannan da kuke kira kuke roƙon su kuke bautar su kuma bayan Allah ibadun bayu ne inji Allah amsalukum irin ku ba su da bambanci da ku kaga ko in ko wannan bawan irin ka ne bai cancanta ka bauta mishi ba bai cancanta ka ɗauki wani nau'i na kaso na bauta ka bauta mishi ba irin abin da ba a yi makuwa shi sai Allah malace fa in qulta idan ko kace afa yasiru haula alladhina ya'taqiduna fil quburi wal awliya'i wal fasaqati wal khula'i mushrikin shin zai kasance ko zai zamanto wa'anga mutanen da suke da kudiri game da kabarrai ko waliyai ko wasu fasikai ko wasu mutane marasu kumiya za su kasance mushrikai kallazina ya'taqiduna fil asnam irin wa'anda suke kudiri game da gumaka tambaya ce shubha ce ake son a kawo kuma a warware ta shin wai waɗannan mutanen da suke da kudiri game da kabarrai ko waliyai ko wasu mutanen da fasikai ne yanzu sun zan mushirkai daidai wa daidai da mushirkan farko da suka bauta ma gumaka an ce duk hukuncinsu ɗaya ne wannan shi ba har yanzu ana kawo ta mutan da ke cewa la ilaha illallah suna zikiri suna kaza yanzu ka ce mushirkai ne irin mushirkan farko ina fatan kun gane ai kaga bina'i da abin da suke yi ne ake ce musu mushirkai ka zo ka roki kabari ka su judi gaban kabari ka kwashi kasar kabari ka sha kana mai neman albarka a cikin wannan kasa ko ka kiri shehu yanda zaka tuntube la ilaha illallah su dubu zaka yi da ba ba za ta amfane ka ba sai ka dawo ka daina wannan abin da kake ko na bautar shehu kuma bayan Allah kuma faɗakka cewa la ilaha illallah ba zai hana a ce maka mushriki ba mutuka kana aikata wannan abubuwa na shirka to shine wannan shubha yanzu ta yaya za ku ce ma masu botar waliyai da masu botar kabarai ko suna biye wasu fasikai irin Mustafa Gausu al-Mustafa ya za ku ce musu mushrikai ne daidai wa daidai da mushrikan farko da suka bauta ma gumki mala ce qultu na'am sai in ce da shi eh daidai suke basu da bambanci kad hasala minhum ma hasala min ulaika saboda abin da ya faru da su na bautar wani Allah da sunan waliye da shehunai haka mushrikan farko suka yi da sunan bautar gumaka sun yi tarayya cikin aiki sawawhum fi zalika sun yi daidai wa daida cikin wannan aiki bal zadu alaihim malice kai barma mutanen mu na yanzu sun dada shirka da muni sama da mushrikan farko da suka bauta ma gumaka fil i'tiqad a cikin kujiri walin qiya da wurin da wurin jayuwa da kuma yarda da abubuwan da waliyan suke faɗa musu wal istibadi wal istibad da kuma wurin bauta fala farqa bainahum babu wani bambanci tsakanin mushrikai yanzu masu faɗan la ilaha illallah suna bautar kabarai da waliyai da mushrikan farko waɗancan da suke bauta ma gumaka fa'in kulta idan ko ya ce shi mai bauta koko idan ka ce ha'ula ilkuburiyuna ya kuluna na la nushirku billahi ta'ala masu bautar kabarai za su ce mu fa kam ba ma yin shirka fa da Allah mu ba mu shirke bane ba fa ko daina ce mana mu shirka ya gaske faɗa ko kuna ce mana mu shirke kuna kafirta mu ba mu shirke bane ba mu yin shirka da Allah madaukakin sarki wala naj'alu lahu niddan kuma ba ma sa mishi kishiya ba mu mishi abokin tarayya والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا fakewa da waliyai da yin kudiri game da su da kabarrai wannan ba shirka ba ne kaga yana da musu yana da shaki na ko qultu malace sai in ce da shi na'am haka nan ne yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa ne da bakunan su abinda ba shi bane a zuciyarsu lakin hadha jahlun malace sai dai wannan jahilci ne minhum daga gare su bi ma'ana shirk da ma'ana shirka bi ma'ana sun jahilci shirka wanda ya ce roƙon shehu da fakewa da shehu da dogaro da shehu ba shirka ba ne ba sai ka ce da shi ka jahilci shirka an ba haka ba gaya mini menene shirka menene shirka wurinka me ake ce mai shirka idan ya fahimci shirka sai ka ƙara na mushi shirka da irin aikin da suke da shi hukuma bayan Allah shi yasa galibin mutanen nan zaka samu jahilai ne fa inna ta'zimahum al-awliya saboda girmama waliyai da suke wa nahrahum an-nahair lahum da kuma yanke-yanken da suke yi dan shehunnai shirkun shirka ne ya yarda yana yanka wurin kabarin shehu don girmama shehu amma sai ce mu ba mu shirkai ba ne sai mu ce ai wannan yanke-yanken da kake a daidai kabarin shehu don girmama shi wannan shi ne ainihin shirka ina fata mun gani ka jahilci shirka ne amma wannan shi ne shirka kiran shi da kake yayin da zaka faduwa ko kai tuntube kiran shi da kake yayin da ka shiga cikin tsanani ko kunci wannan ma shirka ne saboda ba a kiran kowa yayin da aka shiga cikin kunci da tsanani sai wa sai Allah shi kaɗai madaukakin sarki والله تعالى يقول ألا مدوكين سركينا تشوى فصل لربك وانحر كي صلى دم أبنجين كشي كدي كرك مشكيشيا وانحر ينكدبك ألا شي كدي كرك مشكيشيا yankanka da kai a daidai kabarin shehu shirka ne da'awarka cewa ba mushriki bane ba ba gaskiya bace ba mutu kana yanka dabbaka a gaban kabarin shehu don girmama shi ai la li ghairihi ku yi sallah dan Allah ba dan wani shi ba haka ku yanka dabba ku dan Allah ba dan wani shi ba kama yufiduhu taqdimu dharf kama yadda gabatar da zarf yake fa'idantar da haka mala ce wa yaqulu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada ku sani al masajid masallatayya na Allah ne fala tad'u kada ka kira kowa ma Allah tare da Allah koma wane ne wannan kenan kaga ibada haƙi ne na Allah shi kadai kar ku hada shi da wani kuma wane ne tare da shi malaci wa qad arafta bima qaddamna qariban annahu sallallahu alaihi wasallam qad samma riya shirka ka rage ka sani game da bayanin da muka yi da ya gabata cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambace riya da sunan mi shirka kaga riya misali sallah don wa ake yin ta ku bani amsa dan Allah sai mutum ya zo ya kabarta sallah na ya niyya Allahu akbar ya fara sallah ya yi raka'a ta farko ta biyu sai ya ji zantuttuka wasu abokan shi ko amannan shi sai ya canza sauti da salon sallah don su fahimci cewa ya yi ya ƙuri ya iya kaga sallah dan wa yake yin ta dan Allah ko amma yanzu sai ya shigar da wani abu na neman mutane su san shi su girmama shi a cikin sallar shi sai annabi ya ambaci wannan aiki da sunan mi arriya kuma ya ambaci shi da cewa shirka to ta yaya wanda zai je gaban kabarin shehu ya yanka dabba ba za a ce aikin shi shirka ne wanda kaga aikin ma yanka dan Allah ake shi ko sai ya zo wurin kabari ya yanka dan neman kusanci a wurin shehu dan yardar da shehu kaga yayi mi kenan dai shirka in an ambace riya da sunan shirka to wanga shi yafi dacewa ambace da sunan mi sunan shirka shine ma da fa kaifa bima zakarnahu to idan kuwa an ambaci riya da sunan shirka to yaya za a yi game da abin da muka ambata dan mi ba za ambace shi da sunan shirka fa hadha alladhi yaf'alunahu li awliyaihim huwa aynu ma fa'alahu al-mushrikuna wa saru bihi mushrikeen wannan abin da suke yi da waliyansu shine ainihin abin da mushrikai suke yi da gumakansu da suka zamanto mushrikai a sanadiyyar wannan aiki لا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا فدست cewa mu ba mai shirka da Allah da komai ba zai amfane su ba li anna fi'lahum akdhaba qawlahum saboda aikin su ya ƙaryata maganar su ina fatan mun gane fadasta cewa ba mu shirka aikin su ya ƙaryata haka mutum ya ce ni fa ba ni shirka da shehu ba ni bauta shehu ni ba mu shirki bane ba amma da ya tashi yanka sai zo gaban kabarin shehu ya yanka dan ya tashi sai zo rukishe shehu sai mu ce aikin ka da kai ya ƙaryata magana ka da kai ya zama to ka jahilci shirka baka santa ba ko ko ka sani girman kai yasa kake sauran lokaci ko yayi malai ce kultu fa'in kulta idan ka ce hum jahilun masu yin wannan aikin fa jahilai ne lokacin kiraye kuma ana yin kira lokacin kiraye ta yi kira